بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 28 ga watan zulka'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 13 cikin jirangiyan darussa daga littafin sharafu ashabil harif wallafar al-imam al-hafiz abubakar ahmad ibn ali ibn sadiq al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama muna amfani da nuska ta malam abu abdurrahman mahmud Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi inda ya ce babu kauni ashabil hadisi aulan nasi bin rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lidawami salatihim alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam babin da ke bayani akan cewa mafiya kusanci daga cikin mutane ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sune ma'abota hadisi dalibai da malaman hadisi saboda dimantuwa da suke yi akan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama salati duk sanda aka kira sunan shi qala lana abubakar qala lana abu nu'aymin وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف لإصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يعرف لهذه الإصابة نسخا وذكرا يتي أبو نعيم يا فدا من واتو أبو نعيم الأصبهاني كنا Ahmad ibn Abdullahi ibn Ahmad al-Asfani Abu Nu'aym al-Hafiz wanda ya rasu shekara ta 430 daman al-Khatib ya gamu da shi a garin su na Asfan ya koyi karatu a gunsa wato wani malami mai littafin Hilyatul Awliya da kuma Ma'rifatus Sahaba da wasu littafai babban malami Allah ya gafarta musu yace hadhihi wannan falala take bantuwa da yawan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wata manƙaba ce wato wata daraja ce sharifa madaukakiya ya tassu biha ruwatul asari masu riwaya hadisai su suka keɓanta da wannan falala wa naqalatuha da masu ciro hadisai li'annahu domin ko yadda abin yake la yu'rafu li isabati min ulama ba a san wata tawaga ta wasu malamai ba isaba bi ma'ana jama'a min rijal wanda kamar yadda yake cikin lisan al-arab yace ma baina 10 wa 40 daga mutum goma zuwa arba'in ana ce musu isaba kamar yadda a cikin hadisin muslim da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallama la tazalu isabatu min almuslimina yuqatiluna da yake da al'usba gashi nan wa nahnu usba qalu in wa nahnu usba dake cikin kisa annabi yusuf ko wa nahnu usba to da usba da isaba duka abu ɗaya ne yace babu wata tawaga ta malamai waɗanda suke aka san su da suka samu wato min salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda suke da yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama salati akthara mimma yu'rafu li hadhihi al-isaba fiye da abinda aka sani ga wannan tawaga ta ashabul hadith naskhan a wajen rubutawa wa zikiran da wajen fada da baka wato su malaman hadisi duk sanda suka ambata da baki suka ce qala rasulullahi za su ce sallallahu alaihi sallama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi sallama kharaja rasulullahi sallallahu alaihi sallama duk inda suka ambata haka naskhan wajen rubutawa haka ba sa gajiya ba sa fasawa wannan daidanar su ce al'adar malaman hadisi ne duk inda ka same su ba a san wasu waɗanda suka kai su bin haka ba saboda na farko bayan su ɗin ba wanda yake yawan ambatan shi manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam a ce komai aka kawo su ya tike ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka babu wanda zai kai su yawan ambatan shi kuma su duk sanda suka ambace shi sallallahu alaihi wasallam za su ce sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala sufyan as-sauri sufyan as-sauri yake cewa law lam yakun li sahibil hadisi fa'ida illa salatu illa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa innahu yusalli alaihi ma dama fil kitabi da a ce yace inda ma a ce mai rubuta hadisi ma'abocin hadisi bai da wata fa'ida da yake samu a cikin ilimin hadisi in banda yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama salati to da wannan mata ishe shi fa innahu yusalli alaihi ma dama fil kitabi domin shi malamin hadisi baya gushewa yusalli alaihi yana wa annabi sallallahu alaihi sallama salati ma dama fil kitabi matuƙa yana cikin karatu وقال محمد بن أبي سليمان رأيت أبي في النوم فقلت له يا أباه ما فعل الله بك قال غفر لي فقلت لماذا قال بكتبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث yace ya ya yayi mafarki ya ga babansa a mafarki yace masa a inji shi Muhammad ibn Abi Sulaiman haka yazo a wannan littafi na Sharafu Ashabil Hadith amma a cikin littafin khatibu ɗayan aljami da akhlaqil rawi wa adab sami a can khatibu ya rawaito wannan magana ne daga Umar ibn Abi Sulaiman al-Warraq to tayu kissa ce wadda ta maimaitu ga dukkanin su biyu wallahu alam ya mafarki ya ga baban shi a mafarki bayan rasuwa mahaifin nasa sai ya ce mashi biya Allah yayi da kai sai ya ce Allah ubangiji na ya gafarta mani nace mashi menene abin da aka same ka da shi na lada wanda ya ja Allah ya gafarta maka فقال يتي بكتبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث saboda yadda nake rubuta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a kowane hadisi haka malaman hadisi suka kasance suna yi dan haka zaka ga a cikin littattafan mustalahul hadith malaman hadisi suna ambatan wannan mas'ala alal misali a cikin littafin ulumul hadith na ibnu salah yake cewa ينبغي له أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على على كتبة الصلاة والسلام والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره wajibi ne ga mutumin da yake rubuta hadisi ya ba da muhimmanci wajen ainihin wato rubuta salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda zikiri duk sanda aka ambace shi wala yas'amu kar mutum ya sake ya kosa ko ya gaji min takriri zalika daga maimaita hakan yace inda takririhi duk inda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaitu inda zalika min akbar alfawaid allati yata'ajjaluha talabatu alhadisi wa katabatu wannan ya daga cikin mafiya girman falala wanda malaman hadisi da masu hadisi suke gaggawa su samu wannan falala ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما duk wanda kuma aka aka aka aka haramta mashi haka ya zama baya kulawa da haka ya dinga cewa annabi ya ce annabi ya ce baya salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka yana asaran alheri mai yawa yana asaran alkhairi mai matuƙa yawa to wajen salatin kuma haka za a faɗe shi a ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ana iya cewa sallallahu alaihi wa sallama ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai malamai suna ganin cewa faɗin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya fi cika saboda a haɗa shi da alayensa wajen salatin sannan kuma a saka wa ala a maimaita ala saboda ya zama kuma wani abu daban yanzu ya zama wani shi'ar na yan shi'a su ba sa farrake tsakanin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da salati ga ahlul baiti ba sa saka ala cewa suke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ka dinga cewa kai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan bambancewa da wancan ainihin iskaliya saboda tamyizi ina fata mun gane wannan to wannan kenan ba a cewa annabi alaihi salam kuskuren baki ne ko da kaji mutane suna faɗa ko kuma ba su nabba'antu ba wani lokaci kuma saurin harshe annabi alaihi salam da ake faɗa ba shi ne ya kamata a faɗa ba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abin da ya kamata faɗa kenan koyaushe takaituwa akan assalam wannan ga haƙƙin sauran annabawa ne saboda mene saboda haka Allah ya ambace su a Qur'ani yace salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim wassalamu ala wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu da irin su qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa kaga duka sai aka takaito akan assalam game da haƙƙin sauran annabawa amma da aka zo haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sai Allah ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu kaga sai aka da biyun sallu alaihi wa sallimu kuma salati da sallama salati da sallama na nufin addu'ar Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara mishi falala ya ƙara mishi girma ya ƙara mai daraja shine ma'anar salati da ake masa neman Allah ya ƙara mishi daraja da girma don haka gashi ana a cikin hamishi ke cewa a kula da abu guda biyu na farko an ya kutuba ha manƙusa mutum ya dage kai ya rubuta ta manƙusa ya takaita suratan ramizan ilaiha bi harfaini aw nahwa zalika wato abinda malama da suka hana shine sanya sadun kadai a bracket ko sal'am ko wani abu da zama ramzi ko kuma idan da boko ne a sa phu phbu peace being upon him ko pbu h ko kuma saw to wannan malama hadisi suna ganin duka ba daidai bane wato yin abbreviation haka suke fada bari mu gama karantawa don kafin nan ne ta'aliki akan magana da suke ya ce na biyu an ya tuba mankusa mutum ya kiyaye kada ya rubuta sunan mankusatan ma'anan can mankusatan suratan a wajen zanawa nan kuma mankusatan ma'anan a wajen ma'ana bi an ya tuba bi Allah ya tuba wa sallama wani rubuta kawai sallallahu alaihi kare rubuta wannan ya ce ya rubuta shi takakkiya ya sha nan ya ce a duba littafin ikhtisaru ulumul hadith na ibn kathir da shi da al-ba'is al-hasis da tadribur rawi abinda yazo a cikin tadribur rawi siwudi yayi maganganu da yawa har yake cewa wanda ya fara an ce wai wanda ya fara rubuta salham yayi wannan abbreviation din ko wannan acronym din wai hannun shi ya shanye wallahu a'lam suyuti yake cewa a cikin tadribin rawi wayan bagi an yi hafiza ala kitabati salati wa taslimi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wala yas'ama min takrarihi wa man aghfalahu hurima hazzan aziman sai ce fa inna zalika min akthar alfawaid allati yata'ajjaluha talibul hadith kaga irin dai magana da ke cikin ma'rifatu ulumul hadith na na na shi ibnu salih a cikin alfiyarsa kuma sai su yake cewa waktub sana'allahi wa taslima ma'as salati war riba ta'zima wa la takun turmizuha aw tufridi walau khalal aslu khilafa ahmad yace ka dinga rubuta sana'i ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala wa taslima ma'as salati da kuma yin salati da sallama warriba da kuma cewa radiyallahu anhu ga sahabbai kenan yace ta'azima dan girmama waɗannan bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da girmama sahabban shi radiyallahu anhum da kuma girmama shi Allah subhanahu wataala yace wala takun turmiz biha kar ka dinga yin ramzi ka dinga yin wato abbreviation au tufridi ko kuma ka ce salati kadai ko sallama kadai baka hada biyun ba walau khalal aslu ko da inda kake karantawa a cikin littafin ko inda kake kwafowa a cikin littafin ya zama khala babu salatin a wajen yace khilafa ahmadi amma imam ahmad ibn hanbal ya ce idan babu a cikin littafi dan takaituwa akan abin da ka gani to ka tsaya iyanan wallahu a'lam wannan ita ce magana da ke cikin littafin shi na wato alfiya to game da batu akan ramzi akwai maganganu da malamai suka yi a nan in ka duba littafin mu'jamul manahi al-lafziya ma na bakar abu zaidin ya yi magana akan ramzi shi wannan ramzi ba za a ce kai tsaye ba kyau ba domin haka yana buƙatan dalili daga shari'a abinda ake so dai a cika salatin abinda yasa nake faɗa wannan saboda shi kan shi rubutu gaba ki ɗayansa ramzi ne ramzi ne gaba ɗaya rubutu wato kwaikwayo ne da wakilci na magana baka don haka rubuta gabaɗin shi ma sallallahu alaihi sallama shi ma arbitrary representation ne na wannan sautin na sallallahu alaihi wa ala alihi sallam abinda ake nufi shine babu wani relationship na kamantakekeniya tsakanin sautin da zanen amma yau da gobe ne aka fahimci cewa wannan zanen yana wakiltar sauti kaza to abinda malamai yasa suke gudun shi abbreviation din saboda garin rubuta shi sai a zo kuma da baki sai ana faɗan iya abin da yake rubuce kawai kalli yadda misali lafazin sallama ya samu matsala sakamakon abbreviation da ake yi masa a rubutun text message na chatting na whatsapp ko na sms ko na twitter ko duk wani wato hanyar da ake dardasha duk wani platform ko wani application wanda ake amfani da shi wajen dardasha wajen chatting za ga sai mutane su sa slm wato abbreviation na salam alaikum shi ma sai abbreviation har zuwa ƙarshe to tun ana abbreviation amma an zo karantawa a ce salamu alaikum din sai zama idan an zo karantawa kuma ko sai a ce salam din sai wato sai mutum ya tarasa su zuwa ga furta iyakar abin da yake gani wato ba zai tana cewa wannan abbreviation din yana wakiltan wani magana ne mai yawa ba wato abin da nake so magana shine idan ka ɗauki acronyms na sunaye na ɗauka jam neco waec da makamantansu kaga ai jam na nufin joint admission and matriculation board da aka sa shi jam jamb ana so ne wayan ka zo karantawa ka karanta shi full din amma a hankali sai kuma ba ma karanta full din sai mu karanta shi yadda yake wata mace kawai jam hakan ne ku ina nufin national examination council ina jin ku ko kuma haka waec west african examination council to me kuma ce west african examination council idan mun ga waec ko sai mu ce waec abbreviation din ya ja mu zuwa ga canza magana kalli code da ake yi ma darussa a universities maimakon pharmaceutical chemistry idan aka samu shi phch kawai sai mu ce pharmchem maimakon computer science idan aka samu shi cons sai kawai mu ce cons haka mun daina cewa computer science din simultaneously sai ka ga kabar faɗan asalin kalmar zuwa faɗan abbreviation ɗinta wannan shine abin da ake gudu na fatan fahimci wannan jama'a to idan ka je kana faɗa ka ga mai ka ce sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kaga an rubuta sad rasulullahi sad kawai sai ka je ka ce sad ko rasulullahi sal'am sai ka je ka ce sal'am to wannan baka annabi salati ba ka kai asar salatin to da haka shi sa sai malamai suka ce to saboda wannan sabbin zari'a din mutum ya dage sosai kar ya gaza kada ya kasala kar ya ji tsoron cika waje ko ɓata lokaci ya dinga rubuta cikakken salatin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi yan uwa an ka kiyaye wannan zaka ga albarka zaka ga alkhairi ko da jarabawa ce kake din da zaka ambaci hadisi ko zaka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kokari kar kai tunanin kana sauri rubuta shi cikakke ka rubuta shi dinnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ladan Allah yake baka ina fata mun gane wannan Allah ubangiji ya samu dace to wannan kenan dai a takeice sai malai yake cewa wa qala abul qasim abdullahi al-marwazi kuntu ana wa abi nataqabalu bil layl al-haditha faru'iya fil mawdi'i alladhi kunna nataqabalu fihi amudu amudu nurin يبلغ عنان السماء فقيل ما هذا النور فقيل صلاتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقابلا يكي وترانا mun kasance ni da mahaifina cikin tsakar dare muna muƙabalar hadisi wato suna gwada nuskokinsu malaman hadisi suna yin irin wannan abu bayan kowa ya kwafi sai kuma a zo ana karantawa kamar inda ake satu a makarantar allo ana duba na kowa a tabbatar da cewa ya dace da asalin abin da yake daga primary source din da suke wannan abin sai zama duk sanda suke karanta hadisin a bisa al'ada suna ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ta masa salati suna cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ga wani haske daga bakin inda suke takaddun su suke ya tashi yayi sama yayi tsiri sama sai suka ji murya tana tana ce musu kun san abin da yasa aka haskaka muku wannan hasken an haskaka muku wannan hasken ne saboda salati da kuke yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama duk sa'ad da kuka ambace shi kaga malaman hadisi jama'a sun fi kowa dacewa da wannan falala kamar yadda aka ambata duk wata ɗariƙa da kake yi baka kai su dacewa da wannan falalar ba domin kai kana ma kirga wanda kake yi kana ma ganin in kayi ɗari ko kayi dubu kayi kaza su ba su ya nasu ya fi karfin kirge ka kaddara yanzu kawai littafin sayul bukhari da za a karanta a yi awa ɗaya ana darasi so nawa za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so nawa kuma idan ambata din nan za a yi mishi salati adada ma zakarahu zakiruna kenan wa adada ma salla alaihi musalluna salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula malam yace babu bisharatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ashabahu bi kauni talabatil hadisi ba'dahu wattisal al-isnad bainahum wa bainahu babun da ke bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masahabban shi bushara akan cewa a bayan shi da bayan su za a yi ɗaliban hadisi za a yi masu neman hadisi yan gani kashe ni yan ina hadisi yake ba'adahu a bayan shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wattisal al-isnad bainahum wa bainahu da kuma yadda isnadi zai wayi gari ya sadi za a dinga samun isnadi tsakanin shi da su za su dinga maganganun su da isnadi tsakanin shi da tsakanin su an sabit ibn qayyif qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tasma'una wa yusma'u minkum wa yusmi'u alladhina wa yusma'u min alladhina yasma'una minkum a cikin wannan hadisi daga sabit ibn qais ibn qais ibn shammas radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'una wa yusma'u minkum tasma'una ku sahabbai za ku ji daga gare ni wannan alkhitabu lis-sahabati mubashara idan kun ji daga gare ni wa yusma'u minkum za su ji wasu kuma za su ji daga gare ku tabi ai kenan shi kuma sannan kuma yace wa yusma'u min alladhina yasma'una minkum sannan kuma za a zo a ji daga masu ji a wurin ku wato atba'u tabi'ina kenan kaga ya lissafa waɗannan alqurun mufaddala guda uku wannan hadisi yana daga cikin alam ne min a'lamin nubuwa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma yabo ga masu neman isnadi ga masu bin hadisi nuni zuwa ga falalar isnadi da darajarsa wannan riwaya al'imamu al-tabarani ya fita da ita a cikin al-kabir da kuma al-ausat da mu'jamu shiyukh nasa sannan ar-rawyani a cikin musnadinsa sannan al-bazzar a cikin shima musnadinsa ita wannan riwaya kenan ta sabit ibn qais to ga wata riwaya kuma irinta ita kuma ta ainihin wato ibn abbas a cikin asalin riwayar akwai wani ƙari da malam ya cire anan wanda shine cewa summa ya'ti min ba'di zalika qaumun simanun yuhibbuna simana sannan bayan waɗannan zamunna guda uku sai kuma a zo ai wasu mutane simanun masu ƙiba wanda suka ci suka ƙoshi yuhibbuna simana suna son ci su yi ƙiba su yi teɓa yashhaduna qabla an yus'alu suna ba da shaida kafin a tambaye su to malamai sun yi maganganu akan wannan magana tabbatuwar ta wanda dai a ƙarshe fil jumla ta tabbata da majmu'i ma'anaha kuma tana da asali a cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Imran dan Hussein da hadisin Abu Huraira da a cikin Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan rashin dacewar mutum ya dinga mutane yastashhaduna wala yastashhaduna suna dinga ba da shaida kafin a ba a nemi su ba da shaida ita wannan riwaya ta summa ya atimin ba da zalika qaumun tana cikin littafin al-Imam al-Baihaqi as-Sunan al-Kabir da kuma littafin ila yau ma'arifatul asari was sunan da kuma littafin abu nu'aymin da muka ambata a can baya shine ma'rifatu as-sahaba da kuma abin nan littafin ibnu abdul barri at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani wanda a wajen ma yayi magana akan ittirabin da ke cikin isnadin wallahu a'lam to sai ɗayan riwaya mai irin wannan ma'ana da lafazi daga ibn abbasin malam ya ce wa an ibn abbasin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita wannan riwaya ta ibn abbasin tana cikin sunan ta limamu abu dawuda inda ya mata babu fadli nashr al-ilm haka limamu ahmad ibn hanbal ya fitar da ita haka ibn hibban haka baihaqi haka limamu al-hakim an-naisaburi a cikin al-musaddarak dinsa da cikin ma'rifatu ulum al-hadith haka limamu ramu hurmuzi a cikin al-muhaddith al-fasil bayan rawi والوائي هكا ابن عبد البر اتكن جامع بيان الابن وفضله هكا اياب القاضي اتكن الالماع duka sun fitar da wannan riwaya riwaya ce ingantacciya sananniya a gun malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'una wa yusma'u minkum za ku ji a wurina wa yusma'u minkum za kuma a zo a saurara a wurin ku tabi aikina wa yusma'u mimman yasma'u minkum sannan kuma za a saurara daga gun wanda suka saurara daga gare ku kaga wannan da shaidar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda muhimmancin isnadi malamai ba sa wasa da shi shi kanshi khatibu din nan in kun tuna yan uwa masu albarka mun karanta a baya a tarihinsa cewa yana yaro matashi dan shekara bai wuce 20 ba akwai wani malami shine Abul Qasim Ubaidillah ibn Ahmad Al-Azhari wanda ya rasu shekara ta 435 ya zo zai karantar da wata mas'ala ta ilimi sai zama bayi da isnadi amma sai aka ce ga wani malami sabon jini mai shekaru kaɗan amma yana da isnadin da aka shi wannan malami abul qasim al-azhari sai ya sauka daga kujerar shi ta malami sai ce ma khatibu malam zo ka hau wannan kujera ka zauna ka ba mu hadisan nan da isnadin su haka khatibu ya zauna ya ruwaito musu waɗannan maganganun da isnadojin su riwaya da isnadi alfaharin musulunci ce falala ce khassa ce min khasa'isi al-islam kamar da zamu zo mu ji insha Allah قال إسحاق بن راوية كل مسألة تروى عن ثلاثة فهي أثر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمعون ويسمع منكم ويس ويسمع ممن يسمع منكم Nabi ya ce, Ishaq da rawiya yake cewa duk wata mas'ala wadda za a ce tana da gaba uku, wani ya ji daga wani shi kuma ya ji daga wani, an samu gaba uku ta riwaya, gito ta zama cikin al'asar. ta zama cikin burbushin musulunci ta bi salon abin da ake so na burbushin addinin musulunci ya ce saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da ya ce tasma'una wa yusma'u minkum kuna ji daga gare ni za kuma a ji daga gare ku wa yasma'u wa yusma'u mimman yasma'u minkum za kuma a zo a ji daga waɗanda suka ji daga gare ku wa an shufayyu al-usbahi qala تفتح على هذه الأمة خزائن من خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث وانا ما لم يسنا شفي هكا كان تسنا شفي بن ماتع الأصبهي وانا tabi'i ne ko ka ce abin nan nema babban tabi'i wasu ma sun yi ilhakin shi da sahabbai amma ba a tabbatar ba yaro su ne shekara ta ɗari da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin sunan ta Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i yake cewa tuftahu ala hadhihi al-ummati khaza'in za a yi ta buɗe ma wannan al'umma ta mu taskoki khaza'in kulli shay'in taskar komai Allah zai huwace ma al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hatta tuftaha alaihim khaza'in al-hadith har sai an huwace musu taska ta hadisai ma'ana kundayen littafai na hadisai da Allah ya huwace wa annan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma ibnu abdul barri annamari ya ruwaito shi a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi haka abu nu'aymin a cikin hilatul awliya haka abu zur'a a cikin tarihinsa sai malam yace babu zikiri bayani fadlil isnadi wa annahu mimma khassa Allah bihi hadhihi al-umma babin da ke bayani akan ambatan falalar isnadi da bayani akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya fifita ya zaɓi wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bata isnadi isnadi wato shine a ce wane ya ce daga wane wane ya ce daga wane wane ya ce daga wane har a take kan wanda ya faɗi magana malaman musulunci malaman hadisi sun ba wannan abu muhimmanci kuma duk magana da aka faɗa sai sun bi dikin dikin ɗinta ta tabbata daga wane ɗin wanan da ya ce wane ya game sun gamu da juna ɗalibi ne da malami menene halin kowannensu gaskiya ko rashinta ƙwarewa hadda ko rashinta sannan gwargwadon abin da bincike ya tabbatar da haka ne za a karɓa ko a tunkuɗe babu wanda yake yin wannan abin sai musulmai a cikin a cikin isnadus babu wata al'umma da take da irin wannan nizar sai al'ummar muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala abu bakr muhammad bin ahmad balagani anna allah khassa hadhihi al-ummata bi thalathati ashiya'in lam yu'tiha man qablaha al-isnad wal ansab wal i'rab ce labari ya iske ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama da wasu falaloli guda uku waɗanda ba a baiwa wata al'umma ba kafin wani al'umma ta farko ita ce al-isnad ta biyu ita ce al-ansab san dangantaka wani dan wani jikan wani jikan wani dan jikan jikan wani har a take zuwa kan kakansu na can sama yadda larabawa suke da wannan irin miza ta sanin nasaba babu wata luma da ke da wannan haka wal i'rab da kuma li'irabi shine yin wasali ma kalma wanda wasalin nan na ƙarshen kalma a ƙarƙashin shi ne ma'anar kalma jumla take ginuwa kaga kaman yaren ingilishi ma'anar jumla na ginuwa ne gwargwadon position na kalmomi haka a hausa ma position na kalmomi a cikin jumla shike determinin din ma'anar wannan jumla amma a larabci fa in an ga dama ba sai an canza position ba za a canza wasalin karshen kalmar ne kawai shi ake cewa al-i'rab wannan jujjuyawar wasullan karshen kalma wanda a wasu harsunan zaka ga wasullan karshen kalmomi suna nan yadda suke ne ba sa canzawa a larabci za a ce yaktubu yaktuba yaktub amma a hausa misali rubutu ne kawai yana rubutu ya yi rubutu yi rubutu kaga rubutu ba da zai kuma rubutu ya zama yana rubuta sai dai ba da wata ma'ana daban in ma kaji an canza mushi wannan an ce yana rubuta ko yana rubuti to ba wai tasirin wani harafi ne da ya taso shi gaba ba kawai karin harshe ne to wannan shi ake ce ma al-i'rab wannan shi ma khassa ce min khasaisi lugatul arab an harshen larabci daga cikin harsuna zuwa yanzu shi aka san yana da wannan waɗanda suke harsunan da suke da irin wannan harsuna ne yan uwan shi kamar aramic kamar makamantan su kuma wannan harsuna sun yi indirafi wato waɗanda suke cikin fasila guda ɗaya harsuna ne wanda suke da su da larabci sun samo asali daga family guda ɗaya na allugatu saniya to amma galibin su ya rika ne wanda sun riga sun yi indirafi sun mutu sun tafi into extension ina fata mun gane wannan sai larabci shi ya rage da wannan falala wa qala muhammad ibn hatim ibn al-muzaffar inna allah akrama hadhihi al-ummata wa sharrafa muhammad ibn hatim ibn al-muzaffar al-marwazi yake cewa lalle allah subhanahu wa ta'ala ya girmama wannan al'umma wa faddalaha bil isnadi ya fifita wannan al'umma da isnadi wa laysa li ahadin min al'umami kulliha dukkanin al'ummomi gabaki ɗayan su qadimihim wa hadithihim nada da na yanzu isnadun ay laysa lahum isnadun ba su da isnadi wa inna ma hiya suhufun fi aydihim takaddu ne kawai a hannunsu wa qad khallatu bi kutubihim wa qad khallatu bi kutubihim akhbarahum sun cakwada labaran da ke cikin littafin kamar yadda Allah ya faɗa bai masu tuhfidu min kitabillah da abinda suka iya kokarin su haddace walaysa indahum tamyizun ba sa iya rarrabewa baina ma nazala min at-taurati wal injil tsakanin abinda ya sauka na at da injila mimma ja'ahum bihim anbiya'uhum ba sa iya bambance me Allah ya faɗa me annabawan suka faɗa me kuma wata mizi ma baina ma alhaquhu bi kutubihim min al-akhbari allati akhadhu an ghairi thiqat ba kuma sa iya bambance abin da ke cikin littattafan nasu na abin da suka ansa na labarai daga mutanen da ba mutattu ba ma'ana yanzu ka ɗauki old testament da new testament cakuɗe ɗaya ne ya ce ta maganganun da ta yi akwai wanda suna da asali daga abin da Allah ya wahayi sannan da maganganun malamai da maganganun fastoci da maganganun annabawa da maganganun waliyai da maganganun wasu ma makaryata ne kamar yadda ibnu hazmi yake faɗa cewa babu wani abu da ke da isnadi zuwa ga annabi isa a cikin abin da kirista suke irin wai baptisma ta amid kenan wanke yaro a shigar da shi da irin abin da suke cima al'itiraf ka je gaban kahin gaban wato faba ka zauna ka faɗi duk laifukan ka shi kuma ya ce Allah ya ce maka da ya ce da abu iri iri da suke in ban da auren zobe cewa in an yi aure babu shika babu rabuwa sai dai mutuwa for better for worse yace wannan shi kadai ne abin da yake da isnadi zuwa ga Isa alaihi salam yace shi ma kuma isnadin akan hanya cike yake da manyan fasikai macuta mayaudara yan damfara a cikin malaman kiristoci da suka rawaito magana yace fasaqata bihaza walillahi hamd haka shi ma isnadi ya mutu innahu kala shay haka ya fada cikin littafin shi al-fisalu fil milal wal ahwa'i wan nihal da ka za ga malamai suna yabawa suna godiya ma Allah suna jinjina ma isnadi akwai maganganu da yawa za mu karanta wasu su anan game da falalar isnadi za ka yi samun wasu a cikin littattafai daban-daban kamar littafin adabul imla'i wal istimla na as-sam'ani wanda a ciki za ga rubutu ya rawaito wata magana mai ban dariya da ban sha'awa cewa utubatu dan abil abi hakimin yake cewa wata rana ya kasance inda ishaq ibnu abi farwa suna tare da ishaq ibnu abi farwa wa inda zuhuri a tare da ishaq dan abu farwa din al-imam muhammad ibnu shihab az-zuhri yana zaune zuhri dai kuma kowa ya san waye shi ba shi da wasa ba shi da abin nan bai daga kafa yace فجعل ابن أبي فروى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا sai isa kada abu farwa ya fara ina abin da mutane suke yanzu ai annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza kana bude facebook da ga wani sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza babu isnadi babu littafin da aka rawaito magana ta ƙarya wata cakuɗa ƙarya da gaskiya ga sunan iri daban-daban kullum a ci tambayar mutane kaza ya inganta me ya asalin kaza kuma duk maciya ba su inganta ba irin wannan ƙarya da mutane suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta iya kai su wuta to wannan malami sai irin wannan gaggawa yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza sai zuri yace mishi qatalakallahu ibn abi farwa Allah dai ya tsine maka albarka ya dan gida abu farwa amma ma ya ce mishi ma ajira aka kai ku kana da tsaurin ido wani irin tsaurin ido ne ke janka yace yace haka zaka zo ka dinga ba mu hadisai eh ala tastanidu hadisaka ba za ka dinga cewa daga wani daga wani kafin kai kan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace to hadisuna bi ahadisa laysat laha khutmun wala azimma kana ba mu hadisai waɗanda ba su da dabaibayi ba su da ba su da akala ba su da abin nan mai sunan shi da dabaibayi da abin nan da abin daurewa din nan subhanallahi abin da ake daura dabba a jikin a jikin a jikin turkinta namun ta sunan shi shine azimma da khutam igiya da da da abin nan da dabaibayi ba haka kawai zaka da kawo mana hadisi kana sakin su in ka karanta littafin haka in karanta littafin shi khatibu da mai suna ar-rihlatu fi talab al-hadith zaka ga irin mu'anat da wahala da malaman hadisi suka dinga yi su shiga nan su fita can akan hadisi kwaya daya gari gari za su tashi su je neman isnadin wani hadisi da haka hadisi babu isnadi babu magana dole sai da isnadi yana da falaloli da fa'idoji iri daban-daban na farko dai sai da sanadiyar hada isnadojin za a yi hada hadisin a fahimci ma'anar shi da sharhinsa da garibinsa kamar yadda abu zur'at al-iraqi dan gidan zain al-iraqi yake fada wanda shi abu zur'a ya rasu shekara ta ɗari takwas ne da ashirin da shida yake fada kamar yadda yake cikin addu'ul lame da littafin husnul muhadara da littafin abin nan tabaqatu shafi'iyya na ibnu qadi shuba yake cewa alhadisi idan sama'at turquhu tabayyana ma'anahu hadisi in an hada hanyoyinsa sai ma'anar shi ta bayyana domin wani mai riwaya zai ba wata kalma kawai daya wani zai kawo sharhi kaza wani zai kaza sai in aka hada sai ma'anar shi ta bayyana gaba da idan aka yake cewa bai yiwa mu dike hanya daya mu bar sauran sannan da isnadi kada yake iya tamyizi ne inganta mai bai inganta ba shi sa abin da yake cewa لولا الاسناد انجي ابن مبارك يتي الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء kamar yake cikin muqaddima ta sahihu muslim laka isnadi da ba dan shi ba da shari'a ta wargaje gaba ɗaya da ba a samu kai ba kuma da shi ake iya gane matani wanda yake garibi ne bayi da wani isnadi da isnadin da shi ma yake garibi ne farala isnadi tana da yawa zai bi mana maganganu da yawa akan ainihin wato isnadi barkar mu cinye dadin malam ya ci gaba da cewa wa hadhihi al umma innama تنص الحديث من من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تن تتناهى أخبارهم وأن الأمة تنا كربان حديثي ندق أمنتتي المعروف في زمانه وأن أكا سنش زامن ديك رايوة أمتأي مي كرنتوا مي إلمي مي جسكيا المشهور بالصدق والأمانة وأن شهر دا جسكيا دا أمانة عن مثله تكربو ya karbo irin wannan magana daga wani mutumin kirki sananne mai ilimi mai gaskiya mai amana irinsa hatta ta tanaha akhbaru shi ma daga wani irin shi mai ilimi mai gaskiya mai rikon amana wanda aka san shi shi ma daga irin shi har akai kan sahabi har akai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم يبحثون أشد البحث sannan a zauna a yi bincike mai tsanani hatta ya arifu al-ahfaza fal ahfaza har a gane waye ya fi hadda daga nan kuma sai wane wal adbata fal adbata su gane waye fi karfin kogewa daga nan kuma sai wane wal atwala mujarasatan liman fawqahu dan kuma waye ya fi dadewa da malamin mimman kana akalla mujalasa a ware shi daga wanda bai kai wani daɗewa da malamin ba wani ya shekara goma da malamin wani ya shekara uku wani ya shekara takwas to dole kowa a saka shi anzilun nasa manazilahum saboda aka samu wani sabani a sanya za a yi kuma yaktubuna al-haditha min 20 wajhan sannan sai a rubuta hadisin ta fuska 20 wa aksara ko fiye da haka hatta yuhazzibuhu har su tace shi min al-ghalati wa dhalal a iya gane ina ne kuskure ina ne zamiya take al-imam al-bukhari haka ya kasance yana yi diman da'iman da haka sai da shekara goma sha shida yana yana rubuta littafin sahih al-bukhari in ya karba hadisi a gun malam wani sai ya tambayi malamin alaga ta malam ran da aka baku hadisin nan a makarantar ku da waye da waye kuka karba sai shi ko malamin ya ce da wane da wane da wane sai bukhari rubuta wane wane wane ina ne garin su wane yana gari kaza wane yana gari kaza wane yana gari kaza haka zai bi gari gari yana neman waɗannan malamai yana ƙara jin wannan hadisin auren su sannan sai ya tattara ya tace kowanne kuma a kalli wane ne shi ya hadda shi take ya daɗewa shi a gun malami ya hadisan shi da suke dacewa da na fiƙatu da ma'auni iri daban-daban na haka aiki ne kamar da kullum malamai suke faɗa cewa ba na rago ba ne aikin hadisi ba aikin rago ba ne in ka ga ba za ka iya ba kawai nemi wani abu ka je ka yi ya fi maka alheri wa yadbatu hurufahu a tsaya a tace harfan hadisan wayo idduhu adda wayo sai sun kirga komai kirgawa ɗaya bayan ɗaya فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة ما لا يتي ونم yana daga cikin mafiya girman ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ainihin wannan al'umma na stauzi'ullaha shukurahu hadhihi ni'ima muna ta gode wa Allah muna roƙon Allah ya ba mu damar mu gode mishi akan wannan ni'ima nas'aluhu tasabbuta muna roƙon Allah ya tabbatar da ƙadiga mu akan gaskiya wattaufika ya ba mu gamdakatar da dacewa da gaskiya lima yuqarribu minhu lima yuqarribu minhu ya sa mu dace da abin da zai kusantar da mu zuwa gare shi wa yuzlifu ladayhi ya kusanto da mu gaba ga Allah wa yumsikuna bi ta'ati muna fata Allah ya rike mu akan da'arsa innahu waliyyun hamid lalle Allah shine majibinci kuma abun yabo walaysa ahadun min ahli alhadisi yuhadi fil hadisi abahu aka ga malaman hadisi ba sa jin kwarjinin baba wala akahu ko dan uwa wala waladahu ko ɗansa idan baban shi bai da hadda zai bayani idan dan uwan shi bai da hadda zai bayani idan dan shi cikin shi bai da hadda zai bayani wa za ali ibn abdullah al-madini ga ali ibn abdullah ibn ja'far al-madini babban malamin wa imamu al-hadith bi asrihi babban malamin su Imam Bukhari ina zamanin sa la la yarwa anhu harfun fi taqwiyati abi baban shi yana karantar da hadisi amma baban shi mai rauni ne da aka tambaye shi aka ce alaga ta mai zaka ce ga da babanka sai dan yi shiru yace abi da'ifun la tarwu anhu babana yana da rauni kada ku yi riwaya daga gare shi wato haka suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai a gaban su shine limamin su shine jagoran tafarkin su shi suke bi shi suka sani kowa sai dai a haɗu duka a cikin tawaga din ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kai ma ka shiga cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ma in shiga kowa ya shiga wannan shine tsira kar ka sake a jona ka da wani umma da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kowa a hada cikin rumfar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka malaman hadisi zaki zaka ba ga cikin isnadi kowa sai a faɗi sunan shi ta tsawo kai tsaye ba a sawa kowa wani mukami sai dai shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam zaka ji bukhari yace ne haddathana abu al-yamani qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala haddathani ubaydullah ibn abdullah ibn muhammad ibn abi thawri an abdullah ibn abbas قال حدثنا عبد الله قال اخبرني قال اخبرنا مالك قال حدثني نافع عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كجي waɗannan wasu manya manyan jiga jigan malamai ne amma kowa sunan shi ko za a faɗa حدثنا ابو اليماني أخبرنا شعيب شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس كان ديك كوا sunan shi kawai sunan shi tsura sunan yanka sai kawai shi manzo Allah ne da ce anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabin Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi kada yake da mukami a cikin wannan isnadi ina fata mun gano wannan jama'a dan a kowa a cire mishi duk wani zafin mukami da yake ji na manzan Allah kawai ake kallo sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula bal ruwa an hudud da zalika sai ma arwaito daga gare shi aka san haka falhamdulillahi ala ma waffaqana godiya ga Allah Ubangiji subhanahu wata'ala alama waffaqana akan abin da Allah ya ba mu dacewa Allah mun gode Allah mun gode mun gode ya Allah subhanahu wata'ala Allah ka samu gama lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka tabbatar da gadagan mu akan tafarkin malaman hadisi malaman alkhairi malaman Allah Allah ka gafarta malamanmu da iyayenmu da waɗanda suka riga mu cikin musulmai da muminai Allah ka sa mu cika da imani Allah ka kawo mana natsuwa da alheri a cikin ƙasarmu ka gyara mana ƙasarmu ya Allah ka fushe mu daga sharori da bala'o'i da rigingimu da fitintunun tashin hankali da suke damu mu Allah ka sa mu cika da imani za mu saurara nan sai Allah ya kam darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh